لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau 25 ga watan rabi'ul awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1438 wadda ta daidai da 25 ga watan a goma sha biyu hijira a shekara ta miladiya ta 2016 za mu tashi darasi na goma sha uku a cikin karatunmu na دثر الورود شرح مرات السعود مع الشيخ عبد الله الشنقيطي رحمة الله عليه لكم شي شرحنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه فيما ومتاشي للأذر والرخصة حكم غير نعم
وعلى آله وصحبه قال النبي رحمه الله بالعبد ورخصة بالدنيا إلى سهولة بعمر قرنا مع قيام كلمة الأصلي وغيرها عزيمة النبي نعم yace lil'udri war ruksatu hukmun ghayra lil'udri yana da yana ta'alluki da darasin na wancan mako wancan darasin namu na goma sha biyu takriruha law kharijan i'ada lil udri a wajen ta'rifin ma'anar i'ada inda yake cewa wal ibada takriruha law kharijan i'ada lil udri to nan zamu saboda haka zamu tashi inda yake a tsakiyar baiti zamu tashi war rukhsatu war rukhsatu hukmun ghayra ita kuma ruksa abinda ake cewa ar-rukhsa daga ar-rakhs wanda yake shine allin wanna'in a menene mai nabiga yake cewa menene sakatan nasifu wa lam turid isqatahu fatana walathu wattaqatna bil yadi bimuna amin rakhsin ad mukhabbabin rakhsin ka'anna bananahu نعم يكاد يؤقد باليد wannan suna kawo baitin nan wajen tarifin takwa safaɓan nasifu wato mayafinta ya faɗi matar almalikul gassani abinda sake ne ce sai ya kashe shi ce ya ga matarsa ya ce safaɓan nasifu an nasif shi ne mayafi walam turid isqatahu ba ta yi niyyar ta buɗe fuskar ta badan a ganta fatana wala sai ta kamo shi wata katna biliyadi wata katna ta ɗauki wiƙaya a gare mu ta tsara kanta sau da aka ma'anar takwa kenan tsara kai biliyadi da hannu to shine yake fasa yake fusukanta hannu ta ce bi muhabbabin hannu wanda yake an sanya masa lalle rahsin mai laushi sahal ka anna bananahu kai ka ce ɗan yatsunsa na'amun wata bishiya ce mai laushi kuma mai ja wadda ake yin lalle da ita na'amun bi muhabbabin rahsin ka anna bananahu a menene ya يكاد من من النعومة يكاد يوقد من يكاد نعمن كرشن بيت inda dai akwai kalma da na manta yakad yuqad bil yadi wato saboda saboda laushin hannun kai ka ce zaka kitse hannun ne ma ya zanto kamar babu kashi larabawan jahiliya kenan to kaga sai ce bi muhabbabin rahsin rahsin ai sa wato mai laushi sau da haka ma'anar ruhsa abinda yake da laushi abinda yake mai allin sauki da taushi shi ake nufi da ruhsa shi ne ma'anar ta aluga ya ce hukumun guyira ma'anar ta shi a istilahi shine hukunci guyira da aka canza shi ila suhulatin aka canza shi zuwa ga sauki li uzrin saboda wani uzuri qurrira da aka tabbatar da wannan uzurin ma aqyami illatil asli tare da cewar illar hukuncin na asali yana nan ba wai illar ce ta kau ba tunda inda illar ce ta kau sai ya zamanto a sai ya zamanto nasahu kenan wa ghairuha azimatun nabi waninta kuwa shine wato zidduha shine azima wato wadda ake azama a kanta ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine hukuncin da yake na nan a asalinsa ba a canza shi ba wannan shine tarihin sa da ar-rukhsatu wal ar-rukhsatu wal azima yana daga cikin mabahith din usul fiqh duk da yana daga cikin abinda ya da abinda yana daga cikin wato al-kitabul wad'i duk cikin abubuwan da ya danganci al-kitabul wad'i ne ci gaba da shi bayan daga cikin sifar afwan daga cikin ausaf na wato ayyukan ibada ausaf na alhukumu taklifi na'am ya ce yana nufin cewa ai aisha ruksa a cikin istilahin usulul fiqh shine hukunci da aka canza shi min su'ubatin daga daga wahala ila suhula ya zuwa ga sauki saboda uzuri tare da tsayuwar sababin hukuncin na asali ba wai sababin ne ya kau ba tunda idan sababi ya kau kaga babu hukunci an canza hukuncin in aka canza shi baki ɗaya babu hukuncin kenan to kaga rashin hukunci ko ai sauki ne to wannan saukin ba irin wannan ake nufi ba shine na ruksa ba fakara da biƙaidin tagayyar tagayyar dai ko فخرج بقيد بقيد التغيير ما كان باقيا على اصله naka babu shi ko nuska taka akwai kuskure kenan kuskure ne kuke aka da kaidin da sai da kaidin nan na at-taghyir abinda ya fita shine abinda yake yana wato ya kasance baqiyan ya wanzu ala aslihi a bisa asalinsa ba a canza shi ba ka salawatil khams to wannan azima ne duk abin da yake bai cika kaidi daga cikin kuyud na wannan tarifin ba to azima ne shi yasa yace wa ghayruhu azimatun nabi duk abin da bai cika ko da duk kai al-quyud nan da ya ambata guda hudu a quyud nan da ya ambata guda hudu ko guda biyar kage yace amma ubuyira suhulatin لعذر ما قيام علة الحكم الأصلي كل yake sukan ƙara min haifu huwa amma wannan maganar 'yan ashariya ce shi yasa na ga shi shaƙamin bai kawo shi ba da ya kawo abin nan min haifu ta'alluqihi bil mukallaf a kowane kaidi daga cikin kuyotun nan guda hudu idan babu shi ya zamanto al'azima na'am da ƙaidin ƙaidin kuma da muka sanya na as-suhula abinda aka canza shi ila ila ila as'ab in aka canza hukuncin zuwa ga abin da yafi wahala ko au musawin ko kuma wanda yake daidai da shi wa huwa naskhun wannan na'am wa huma nashun to su ka kowanne daga cikin su wanda aka canza shi min suhulatin ila su'uba ko kuma min min hukmin ila musawin wannan nasakh ne ba a wato ba ba ruksa bane an samu taghyir saboda haka kun ga taghyir zai iya zamantowa ila ruksa zai iya zamantowa ila ila ila mansukh ila nasu kai
ومثال ما بين من الصعوبة لتحويل الحكم والتحويل بين صوم رمضان وبين الكعاب na'am daga cikin misalin abinda yake a ina zuwa da Allah misalin abinda aka ci aka yi masa ta wato aka canza shi a ila su'uba ya zuwa ga wato tsanani تغيير حكم التخيير بين صوم رمضان وبين الإطعام المنصوص عليه بقوله وعلى الذين يطيقونه canzawar hukuncin zaɓi tsakanin azumin watan ramadan da ciyarwa wanda aka yi nasi a kansa a faɗin allah ta'ala wa alalladina yutiqunahu akan ga waɗanda kuma abin da yake wajibi akan wanda suke wato shan wahala wajen yin azumin a fidiyatun wa alalladina yutiqunahu fidiyatun fidiyatun fidiyatun ta'amu miskin to wannan shine a farkon azumi a farkon azumi tahir aka bayar ga wanda yake shan wahala to yana da zabi ko ya azumi ko ya ciyar kaga wannan ai sauki ne sai aka canza shi fa tahir yace in hun ci gaba to kun ga wannan zabin alladhi huwa ashal wanda yake shine yafi sauki sai aka canza shi zuwa ga abin da yafi wahala gare shi shi ne ayyana azumi cewa babu zaɓi kawai sai dai azumi almansusu bi ƙauli almansusi wanda aka yi nassi a kansa da faɗinsa faman shahida minkum shahara falyasumhu in abu ya tsaya maka a rai na gano ya kabe minan latafati yawan kadi shi ne ya ga shi na gano na ya baitin ɗazu bi muhabbabin rahsin ka an na bananahu ya kabe minan latafati yawan kadi bi muhabbabin rahsin ka an na bananahu anamun ya kadu minan lafafati yau kadi na'am abinda kuma aka canza shi ila musawi ne zuwa ga abinda yake daidai da shi wato altaswiya min haifu min haifu mubasharatul fi'l wajen ayyan aikin shine al wajen daidaituwa din wato daidaituwa wajen saukin sa ko tsananin sa to wanda aka canza shi zuwa ga abin da yake daidai da shi a wajen sauki fuskantar baitul maqdis sai aka an an canza shi zuwa ga fuskantar baitul haram da su kuma su waɗannan duk guda biyun wajen wahala ko rashin wahala duk ɗaya ne ko kawai juyawa za a yi da ana kallon kudu da ana kallon arewa aka zo ana kallon kudu kaga babu wata wahala a ciki babu wata wahala a kaidin da muka sanya kuma na uzuri abinda yake fita da shi wato li uzurin qurrira abinda aka canza shi zuwa ga sauki amma ba wai dan saboda uzuri ba kamar yadda aka canza wajabcin alwalali kulli salatin ga kowace sallah da abin da yake mafi sauki a gare shi wa huwa an yusalla an yusalliya shine shi mai yin sallah yayi sallah bi wudu'ihi da alwalarsa iya gurgur iya yanda yaso hatta yantaqib har sai alwalata a ci da a farkon shar'anta a farkon shari'a wato a haka da suke faɗa ba san naƙalin gaskiya da suka dogara da shi ba shi ne kan cewa idan mutum zai yi alwala sai ya yi sallah duk alwalar da mutum zai yi sai ya yi mata duk sallar da mutum zai sai ya mata alwala duk sallar da mutum zai sai ya mata alwala sai a lokacin fatahu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwala hudu ya sallah hudu da alwala daya sai sayyidina umar ya ce masa ya rasulallah na ga kayi wani abu baka saba yi ba ya ce amdan sana'atuhu ya umar to kaga wannan ai sauki ne amma ba don uzuri ba ba don ba wani uzuri ne yasa aka yi haka ba kawai dai a wato bayani ne na tashri'i lakin hada da wannan ba wai dan saboda wani uzuri ne wanda ya afku ba بل حالة التغيير bal halatu taghyir halin canzawar حالة ما قبل التغيير ka ha- kamar halin da aka yi halin da yake ne kafin a canza فلا يسمى رخصة don haka ba za a kira shi ruksa ba don haka ba za a kira shi ruksa ba na'am وجد كيد قيام الصبور الأصلي wa kharaja bi qaidi qiyami sababil asli qaidin da muka da ya ambata kuma da malamin ambata ni cewa ma qiyami ma qiyami illatil asli wato tare da a, wato tsayuwar sababi na asali na hukuncin to wannan qaidin abin da yake fita da shi تغير وجود المصابرة canzawar wajabcin mutum wato ayi musabara a dage kada a gudu idan mutum shi- wato kada mutum ɗaya- mutum ɗaya ya dage kada ya gudu من المسلمين mutum ɗaya daga cikin musulmi عشرة من الكفار wato mutum goma daga cikin kafirai
إلى kun ga da wanda yake shine na farko in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru Mhm. sai aka ce ila mu- ila musabaratihi ithnaini ya zuwa ga mutum ɗaya wato ya dage yayi hakuri kada ya gudu in mutum biyu ya fuskanta al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima annakum fikum da'fa ko fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfayn bi idhnillah na'am
لأن سبب الحكم الأول domin sababin wato sababin hukuncin farko qillatul muslimi qillatul muslimi karancin musulmi ne wa qad zalat ذلك بكثرته to yanzu kuma wannan ƙil- wannan rashin yawan ya gushe bi kasratihim saboda yawan su
وعذرها مشقة المصابرة wa uzruha uzrun kuwa mashaqqatul musabaratil mazkura wahalar da ke cikin wannan dagewar da aka ambata wato daga goma eh, wannan guda goma din وهذا نص wannan nasu ne tunda eh, sababul hukmul asli din in- yanzu babu shi domin ya canza yanzu musulmi sun yi yawa sababin da da farko don ba su da yawa ne to amma yanzu a a amma da da sababin ya canza sai zama to an yi nasu shi ko wajen ruksa sababin yana nan sababin yana nan kamar taimama ko kamar yin a ai kamar a afon mu dauki kamar a kamar ba da zabi na mutum ya azumi ko ya sha in halin tafi in yana in bashi da lafiya ko in yana tafiya kaga ai sababul hukmul asli yana nan tunda cikin watan ramadan ne cikin watan ramadan ne amma aka canza hukuncin daga wahala shine na yin azumi ya zuwa ga zabi shine sauki to kaga wannan ruksa ne ba nasakh bane abin da yasa ba nasakh bane saboda sababul hukm al asli yana nan shine watan ramadan ne ko kuma kamar wajabcin alwala ya zuwa ga yin taimama kaga sababin hukunci na asali din yana nan shine rashin tsarki rashin tsarki to amma sai aka canza shi daga wajabcin alwala ya zuwa ga badalinsa saboda uzuri shine taimama
وغيرها عزيمة النبي fadinsa kuma da ya ce wa gairuha azimatun nabi wanda yake ba ruksa ba shine azima ta annabi كان sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa abin da yake ba ruksa ba وعزيمة shine azima al'azima daga wato abin da ake azama a kansa abin da yake yanke wato an yanke shi fa idza azamta in ka yanke zaka yi al'amari fa tawakkal ala Allah shine ma'anar azima wato an yanke shi babu wani taraddudi a ciki وهو ما لم يتغير أصلا shine wanda ba a canza shi ba ko da- da- wato a asali ba a canza shi ba da dai أو تغير إلى صعوبة ko kuma aka canza shi amma ya zuwa ga abin da yake mafi wahala ya zuwa- ya zuwa ga abin da yake wahala ne أو إلى سهولة ko kuma ya zuwa ga sauki لا لعذر ba don uzuri ba أو لعذر ko kuma an canza shi ya zuwa ga sauki din da- da saboda uzuri لا مع قيام السبب من الحكم الأصلي a- ba tare da tsayuwar sababin hukuncin na asali ba هذا الله wannan shine muna- shine muradinsa
ولا يصح على إطلاقه amma wannan baya inganta a bisa itlaqin da yayi لما علمت saboda abin da ka sani cewa من من أن التغيير cewa canza hukunci إلى أصعب ya zuwa ga mafi wahala أو ko kuma ya zuwa ga wanda yake daidai da shi ko kuma ya zuwa ga mafi sauki tare da rashin tsayuwar sababin hukuncin na asali dukkaninsu zai iya zamantuwa nasa saboda haka ba duk abin da yake gairun ba duk abin da yake gairun ruksa ba shine zai iya zamantowa azima zai iya zamantowa nasa saboda haka kaga ar-ruksatu wal azima ba abin nan ba mutanaqidan bane diddan ne ana ƙaryar tafi'an zai iya zamantowa an samu abu ba ruksa ba ba azima ba sai ya zamanto nas to amma ko shi ma nas din in aka yi ya zama azima eh sabon hukunci ne eh da ba azima bane da ba za a shafe shi ba wata haƙiƙo samun wasiƙa tsakanin ruksa da azima shi ɗin ne wato ƙadiyar tafi'an shi ne sun zama to biddani kenan a samu wani abu wasiƙa shi ba ruksa ba shi ba azima ba wato a wannan ma'anar ba ka sifanta ba ka samun ruksa da azima sai idan an samu canji in an samu canji a hukunci canjin kuma ya zuwa ga sauƙi an fahimta amma aka samu canji ba ya zuwa ga sauki ba to wannan ba a maganar ruksa da azima wani abu ne daban sai a shiga babin nasir wal manso to abin da yake nuna kina wannan kuma haka din ne saboda aka kaga shi din ne dai wato al ruksatu wal azima biddan la yajtami'an wa qad yartafi'an ba za ka samu abu wanda yake zaka ce ruksa ne azima ba a lokaci daya sun yi kunnan sun yi kunnan ri'a sun yi hannun riga daban suke to amma tsadiyar tafi'an za a iya samun wani abu wanda yake ba ruksa ba ba azima ba kamar launi ko za ka iya ba za ka ce wannan abu fari ne kuma baki ba ne ko fari ko baki amma zai iya zama tawa ba fari ba ne ba baki ba ne ko ya zama to kore ko ya zama ja to wannan shine misalin abdiddan amma almutana wato annaqiban su ne la yajtami'ani wa la yartafi'an dole ka samu daya kamar wujudu wal adam akwai mutum ko babu shi ba zai eh ba tsaka saki eh ko kamar kuma me eh babu wanda za a gaskiya ne alko'odu wal qiyam to in aka samu kwanciya ba eh na'am eh biddani ne na'am war ruksatu ita ruksa ala aluga minar rahsi daga wato ar-rahs sauki ni'ima taushi wa huwa lin shine taushi anna'im laushi ita ku azima a lugha al-musammim wato shine wato azama ga wanda zai bahaushe yake fada wala akwai azama wato nufi wanda ake an yanke shi babu taraddudi a cikinsa shine al-azima توجد وغيره فيه لهم تردد وتلك في المأذون وتلك وانا إشارة نيزوا إتاء الرخصة إتاء الرخصة جزما توجد في المأذون جزما توجد باب أينكي كان أنا سامنت في المأذون أتكين أبند أكي إذني أكان أيشي shine alwajib wal mandub wal wal mandub wal jaiz jazman a cikin sa akwai ruksa wa ghayru wa ghayruhu fihi amma wani ma'zun kuwa fihi a cikin shi a cikin ar-ruksa lahum taraddudu fihi to su malaman usul lahum taraddudu suna da taraddudi fihi a cikinsa a cikin ai gairihi din a gairul ma'azun wa gairul ma'azun fihi taraddudun fihi lahum taraddudu ai fi gairul ma'azun lahum li'ayi li ulama'il usul taraddudu suna da taraddudi fihi a cikinsa
يعني أن الرخصة wato yana nufin cewa ita ruksa تقوم بالمعروف tana kasancewa a cikin aikin da aka yi izini a yi shi بلا نزاع ba tare da wani jayayya ba ومراده بالمعروف abin da yake nufi da almazun ما لا ينهى abin da ba a yi hani a kansa ba
مطلقا mutlaƙan ta duk wato a saki ba kaidi yani mutlaƙan sawa'un hannun nan jaziman ne au ghair jazim shine wajhul itlaq kun gani نعم na'am وذلك هو الواجب wannan ku shine alwajib والمندوب wal mandub والجائز wal jaiz Mm. domin al makruh ah, ah, kullum min al makruh wal haram wal muharram kowannen su kun ga abin nan a nuhiya anhu wancan an yi hani gare shi na hayan jaziman wannan kuma an yi hani gare shi na hayan gaira jazim
وقال المؤلف abinda malam yake nufi أن في الرخصة cewa aikata ruksa تقوم واجب yakan zama wajibi ومندوب yakan zama mandubi وجائز yakan zamanto halali bila nizai
مثال الرخصة الواجبة misalin ruksa wadda take ta dole أكل المضطرب الميت الميتة cin wanda ya shiga cikin halin ralura ya ci wato mushe إذا خاف الهلاك idan ya ji tsoron mutuwa in ya ji tsoron halaka وهو واجب to wannan wajibi ne لوجوب المسلم saboda wajabcin tsare rai min almauti daga mutuwa Mm. saboda tsare rai larura ne na'am nan ana nufin matsayin da ke rage sarrafa eh sakamakon matsayin matsayin ruksa din kungila da kake wata cikin haramci misali kan yi mutum haramun ne yin da an yi rusa a ciki Mhm. a yana nufin kan cewar ita hukuncin ruksar Eh, ita hukuncin ruksar ne wato ba za- ba zai yi a ce ruksa wannan wannan ruksa ce amma haramun ce na abokin ake ko kuma wannan ruksa ce amma makruhiya ce Eh,
ومثال المندوب
na'am ومثال المندوب
Mi- a- a- misalin mandub kuma
وصار الصلاة في السفر kasar salati fi safar yin kasarun sallah a cikin halin tafiya وهي رخصة المسلم ruksa ce masnuna ta sunna domin idan mutum yayi sallar yayi a, idan mutum yayi sallar bai yi sabo ba bai aikata a ba za a ce makruhi ne yin- yin ta ba sai dai a ce yin ruksar sunna ce mandubi ne Eh, amma da mutum zai kiran ruksar yayi ya cika sallarsa ta yi ba za a ce sallarsa ba ta yi ba sai dai ya bar a ya bar sunna na'am
والإكرام في السفر إلا وجل wal ifaru fi safar da kuma karya azumi a cikin halin tafiya عند من يرى النبي wanda a wajen wanda yake ganin annadbiya cewa wato mandubi ne tunda akwai sabani akan matsalar ko mun yi mun gani akwai wanda suka ce a abin nan a makruhi ne akwai wanda suka ce mandubi ne akwai wanda suka ce yastawil tarafan
ومثال الجائز misalin wadda take ta halal
السلم الذي as-salam السلم الذي as-salam cinikin salami هو يدل alladhi huwa bai'ul mawsufin fi dhimma wanda yake shine ka sayar da abin da yake mawsufin fi dhimma abin da baka gani ba baya nan amma yana da- yana kan wuyan wanda ya dauki nauyin zai kawo abin da ka sifanta masa shi a dhimmarsa Mm, cinikin sifa shine cinikin salam aiko abin baya nan Eh, ka zo ka samu mutum mai tafiya Ghana a eh, mai tafiya ga mai tafiya Kwatano ka ce masa ya siyo maka mota a ka ce masa ya siyo maka mota pijo full option menene duk dai ka sifanta masa ka ka sifanta masa baka ga motar ba har ma ka iya gaya masa kala ga kalar da kake so Mm. zai kawo maka ita bayan wata daya Mm. ya kuyi ciniki ya ce to wannan irin a wannan motar kake so da kudinta da abin da za ta zo hannun da komai da komai gabaki daya ya ce eh komai ke komai ciki eh komai ciki har riba ta eh duk har ribar ka sai ya ce maka to shikenan abin da za ka kawo miliyan biyu sai ka ɗauko miliyan biyu ka bashi kaga wannan ruksa ce saboda abinda a- ka sai abinda babu shi Eh, abinda babu shi amma sai aka yi masa ruksa aka ce ayi saboda buk- saboda uzuri idan aka ce komai sai an kawo shi akwai wahala za a takura ma 'yan kasuwa to sai aka yi musu wannan sauki to amma wannan ruksar dole ce sai an yi wannan cinikin ba dole ba ne domin za ka iya za ka iya a abin nan za ka iya in ya kawo ka saya eh ko kuma ka ba- ka ce masa to duk lokacin da ka kawo kayan ka zan zo in gani in zaɓi wanda nake so Hmm? ko kuma za ka iya bashi wakilci ka ce na baka wakilci ka je ka siyo min mota mai sifa kaza da kaza da kaza eh sautu Hmm, in ka dawo kuma zan baka ladanka idan a hanya yace an sace kuɗi shikenan yace kai ba- waye zai dauki asara wanda ya aike shi eh gara salamu in salam ne a eh ya riga ya sai ya riga ya ya riga ya yayi ciniki yayi ya riga ya kulla ciniki sai ya dawo ma- sai ya kawo masa da sai ya kawo masa mota ko kuma ya dawo masa da kudin sa eh na'am fadin sa kuma da yace wa qawruhu wa ghayruhu fihi lahum taraddudu yana nufin cewa wanda yake ba abu- an- ba izini akan sa ba shine al-makruhu da kismaihi da kasansa guda biyu shine alwato alkarahat tanzihiyya wal karahat tahrimiyya wal haram da kuma haram amma wannan da yace bi kismaihi wannan a waje- ya dauke ya dauki abin nan din hanafiya kenan don hanafiya sune suke da wannan taqsimin na al makruh al karahat tanzihiyya wal karahat tahrimiyya to wa khilaful aula haka yace muku a dai nan a cikin asalin ma cewa ya'ani anna ghayral ma'duni min makruhin bi qismaihi wa haramun hal yakunu muta'alliqun na'am to ba komai wannan khilaful aula za a kira shi ghayr ma'dun gara dai mu tsaya akan asalin al-makruhu bi ismaihi shine karaha tanzihi to ko da yake ai ai al-karaha tanzihiya shine khilaful aulad eh na'am wato wanda yake ba ba yi izini a gare shi ba shine al-makruhi wanda yake makruhi bi ismaihi da kasansa guda biyu da kuma wanda yake haramun hal yakunu muta'al hal yakunu muta'allaqur rukhsa muta'allaqar rukhsa aw al-amla zai iya zamantowa abinda ake ake rataye rukhsa da shi ko ba zai iya zama ba ومن هنا اختلف العلماء dan haka anan ne malamai suka yi sabani في العكس bi safarihi a cikin wanda yake mai sako da tafiyarsa هل يرخص له hal yurakhasu lahu fi qasr as-sala za a yi masa rukhsa wajen yi kasarun sallah واكل الميت da cin wato da cin mushe وفي الجوارح da ha- da kuma a cikin halaccin yin taimama lokacin tafiya في السفر المكروه a cikin tafiya wadda take ta makruhi والصحيح هو المالكية abinda yake sahihi a wajen malaman malikiya وما رجحه سند shine abinda malam sanad ya tarjihinsa sanad za ku ji ana faɗansa malami ne daga cikin malaman malikiya haka sunansa yake sanad Mm, mm.
والقرب wal qurtubi da al-imam al-qurtubi mai tafsiri
وابن عبد السلام da kuma ibnu abdussalam وابن مرود da ahmad ibn marzuq min aljawazi mutlaqan na wato halacci mutlaqan duk da yake ba shine mashhuri ba a matsabar malikiya aka san wannan kwarai amma sheikh amin kun san saboda abin nan tasirin ilimin hadith da kuma zama da wanda ba 'yan malikiya ba sau da yawa watakila sai wani lokaci yakan yi tarjihi sabanin abin da yake shine mashhurin mazhaba amma kuma zai zama to kauli ne a mazhaba din to a yanzu shi yasa- wato shi wanda yake shi wanda yake sabo da tafiyarsa idan aka ce masa a- shi wanda yake tafiyarsa ta sabo ce kamar wanda ya fita a zai je fashi Eh, wanda ya fita zai je fashi kamar yadda suke zuwa su je su ba ma malami ya musu addu'a Allah ya ba su sa'a to in ya tafi zai yi kasaru na sallah saboda ruksa ai a tara ta ne da abin da yake ko abin da yake za a ce wannan ka yi shi saboda wajibi ne ko ka yi shi saboda mustahabbi ne ko ka yi shi saboda halal ne shi aslan abin da ya je zai yi haram ne to kuma sai a ce yanzu ruksa tana da tana rataya da wannan ghair ma'zun babu bukata to amma waɗansu shi yasa yake cewa wa gairuhu fihi lahum taraddudu yasa suke taraddudi a ciki wanda suke ganin kan cewa ai ruksa ba ta rataya da aikata haramu sai sai a ba zai yi ba al'asi bi safarihi la yurakhasu lahu mai sabo a tafiyarsa ba za a yi masa ruksar tafiya ba sau da aka koyin wace za ta kashe shi ba zai ci abin nan ba mushe ba me yasa ya taho da aslan me yasa bai zauna a gida ba to waɗansu kuma suka ce shi ne nan ya faɗi waɗanda suka ce as-sahihu jawazuhu mutlaqan ai al-jawaz a mutlaqan a cikin wannan sawa'un a cikin tafiya ta makruhi ce abin da yake a sababin makruhi ne ko muharrami ne mutum zai iya yi yanzu kaga kamar as-safarul makruh kamar mutum mutum ya tafi ya tafi farauta ba don bukata ba ba don neman abinci ba ba don sana'a ba don kawai sharholiya don kawai sharholiya yake soyi ya kwana da kwanaki yana neman kurege daya to haga wannan makruh ne yawanci ba ci suke ba a yawanci suna ci a fede shi a gasa shi a cikin fi ai shine jin daɗin an kama shi a zuwa yi wannan na'am a wannan kuma ai ta haramun ce a wannan wanda yake za a fita kawai don nishadi wanda za a ga sani suna faɗa akwai wani akwai wani babban ma'aikaci dan saudiya wanda ya taba zama a nan kasa babban konsul ɗinsu shi ba abin da yake so irin wannan duk dajikan nan ya san su kafin abin boko haram ya zo dajikan nan na yau da can zai je sai ya sati biyu a cikin daji in aka yi irin wannan hutun mai tsawo wato abin da yake so kenan sai ya tafi da jib ɗinsa da haima da sauransu to ka gani so sai irin wannan to irin wannan kaga safar makruh ne irin wannan makruhi ne to zai yi ruksa to shine su su ibn marzuk da sauransu da su qurtubi da sanad suka rinjaye da cewa ai mutlaqan ko ma da ta ta haramun ce sai ya ruksa sai ya yi sai ya taimama ya kasarunsa da dukkan sauran ruksa ta tafiya da aka sanya saboda su suna ganin kan cewa ruksa ba kawai ta'allukinta da abin da aka yi izini ba ne har abin da ba yi izini ba za ta iya taharrusi tun da abin da dai ake nufi uzurin inda kuma akwai sababin hukumul asli yana nan to uzuri ya zo kawai sai a canza shi waɗansu kuma suna cewa a a wato da ya hada idan yanzu kama akwai rukusar da take yinta mustahabbi ne saboda haka idan ya batta kaga na farko ya yi sabo sannan kuma ya kara da barin mustahabbi da barin sunna saboda haka wannan kari ne wannan shi ne tunanin mana abdullahab da muke musu da shi akan wannan gida ya je bar ya ce ya yi saban Allah ya bi sunna ya fiye saban Allah kare bi sunna za ka ce wanda wai idan ya tafi bai yi rukusa wato bai yi kasaru ba ya bar sunna ko tunda sunna shine a kasaru ko gashi sako yake yi to ba garan nasa yayi yayi sunnar ba duk da yake saban da yake yi ya fi dama dama wato su ka sauran malamai suka ce a'a ai wannan ma bai cancanci ba ma yana cikin irin wannan a sifanta shi da yaushe kana cikin sabo za a ce kana yin sunna eh saboda duk abin da kake duk abin da kake sabo ne to amma haka yi sai a ce ma kare sallar kenan ko inda za a ce haka ko kuma idan ya sallar duk sunonin sallah kada ya yi su na'am shine shine uh, shi yasa din aka shi yasa din kaga sai iktisari akan sa saboda shi ɗayan shine mashhurin mazhaba ba a yi amma aljawaz uh, as- yace as-sahih ko aljawaz na'am amma mai kuma wani dan fashi tattare wani har suke gaya a gaban su ma suke har saye da istighfar su sai a mutu roka roƙon gafara da wani Allah mun ba mu so Eh, a kawai, ina da istighfar. Sai a mutu roƙon Mm.
gafara.
wannan wato irin tarbiyar bahaushe kenan tarbiyar mu a cikin al'ummar nan yana ake yi wai tunda dai akwai istighfari duk abin da zaka yi kai kai ta istighfari Mm. Yes, as- in banda haka har za a ce ku taya mu tsoron Allah ku taya mu roƙon Allah kuma kuna cikin saba ba da gaske suke ba to suna ganin Allah wato wani irin aqidar jabariya ce ba aqida ce ta jabariya to ai kaddar aka Allah Allah Allah ne kaddaro mana wannan abu saboda haka ku- Allah ya ku taya mu roƙon Allah Allah ya- ya ya raba mu da wannan wata aqida eh aqida ce ta jabariya jin cewa suke duk abin da kai wato kad- kaddara ce kuma wannan aljabariya su ne suke hujja da kaddara kafin afkuwarta amma ba a hujja da kaddara kafin afkuwar- afkuwarta aqidan ahlus sunna kaddara ana magana ta bayan afkuwar Hmm. ba ke niyyar abu ba abu ya faru sai ka ce to Allah haka Allah ya kaddaro amma gaba ba za a kuma ba amma inda gaske suke inda gaske suke su fasa mana lokacin Eh, haka ne
Insha Allah, ma- ma'asha.
eh shine abu- hujja hu- hujja shine ai abinda Sheikh Islam yake faɗa hujjar mushrikai ce sai qulul ladina ashraku law sha Allah ma ashrakna wala abauna wala harmuna min shi min dunihi min shay sai qul wa qala alladhina ashraku sai qul alladhina ashraku law sha Allah ma abadna min dunihi min shay nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min shay to ka gani shi yasa Allah ya hurusa hujjar su shi yasa a- a can kuma sautul amin shi qul falillahi alhujjatul baligha ba ku da hujja a cikin wannan in haka ne suke nan ka je ka ka je ka a- abin nan ka je a- a- abin nan ka je ka ka je ka kai kanka cikin halaka ce Allah ne ya kawo ka je ka fada ci- ka je ka hau kan dutse ka fado ka kashe kanka ce Allah ne Allah ne mm. na'am
وربما تحمل ما أخرج من أصله لمهلة امتناعه كان imtina'uhu امتناعه كان وربما تجيء لما أخرج من أصل بمطلق بمطلق امتناعه قم آه وربما سوديوا رخصة تنازوا لما أخرج من أصل ga abinda aka fitar da ishi daga asali wato asali kulli wanda yake zai hukunta hani sai a fitar da wani abu daga ciki a bi mutlaqin imtina'uhu qamin da wato a a da abin da yake an sake shi ba tare da kaidi ba wanda hana shi imtina'uhu hanuwarsa qamin ya cancanta wato idan da ba don wannan fitarwar ba wato abin da ya saura shi zai zamanto alal man'i amma shi sai a fitar da shi daga cikin man'i wato ma kha- shine a ma kharaja anil asl abinda aka fitar da shi daga cikin asl amma mu karanta sharhin watakila wannan ah, daya bangaren zai bayyana daga sharhin na'am يعني أن رخصة wato yana nufin kan cewa ita ruksa ربما أخرجت wani lokaci akan sa wato akan yi itlaqinta على مصدرها ala mustuthniya مصدرها akan abinda aka togace shi من أصله daga asali kulli alkulli shine ka'ida wanda take karkashin ta akwai juz'ai da yawa karkashin ta akwai juz'ai da yawa to sai a fitar abinda aka fitar da shi daga cikin wannan asali din daga cikin juz'an to sai ya zama to shine ruksa din shine mastufniya min al-asl
يقتضي المنع wanda yake yake wanda abinda ke cikin wannan asalin yaqtadil man'u yana hukunta kan cewar a hana abin
كضرب الدية على العاقبة kabar biddiyati alal aqila kamar sanya korama biyan diya akan al'aqila akan wato dangi asaba wanda suke biyan wanda suke daukan nauyin a a ijra nauyin kisan kan da dan uwan su yayi
فإنه مستثنى من أصل domin to kaga wannan ai mustathna ne, an togace shi daga asali ne me asalin هو wala ولا تزر taziru waziratun wizra ukhra wani rai ba zai dauki nauyin laifin wani ba amma nan sai aka dora musu kaga an fitar da wannan daga asali yanzu da aka zo in wani daga cikin aqila ya zuci dan me za a dora mu In ba sha Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra sai ya ce a kale wannan an fitar da an fitar da wannan ka'i wannan dora maka da aka yi, an fitar da shi daga wannan asalin wannan asalin da yake ya hada komai wala taziru waziratun wizra ukhra mutlak ne kuma am ne akan kowace irin kowane mai laifi an togace shi eh yana daga cikin nau'i ne min at-takhsis eh za- za mu sake zuwa gare shi Mm.
وهو أصل كلي to kaga wannan asali ne kulli يقتضي المنع ت- تقريبا al-aqila عاقلا jinayata ghairiha yana hukunta cewar a hana dora ma al'aqila wato dangi a dora musu bashin laifin ghairiha waninta
لكنه استثنى amma sai aka togaje shi daga wannan asalin نعم. ومثاله fa mithluhu مطلق to misalin irin wannan qad tutlaqu alaihi ruksa za a iya ce masa ruksa kaga tagrimul aqila wato diya a dora ma al'aqila diya za a iya ce masa shi ma ruksa ne eh na'am wato saboda an fitar da shi daga asali ya ke ba rufta da shi wanda ya kisa shi wanda ya kisan ba shi aka yi ma ruksa maimakon a yi zamanto shi ne kadai zai dauki nauyin sai aka sa sai aka dora ma waɗansu eh shi ne ya samu ruksa Ah.
وكبير علينا kamar wa ka bai'il ariya kamar bai'in araya wa nahwi dhali da makamancin wannan kaga bai'ul araya ko duk wannan musa- mu- mu- a- mustakhraj wato mustathna min al-asl me bai'un araya asali wato an hana muzabana ko kai cinikin sabon dabino da tsohon dabino saboda ba za ka tabbatar da mithliya ba saboda dabino rubawi ne in za ka sayar da kwano ɗaya na na busasshe a in za ka sayar da kwano ɗaya na dabino nau'i a da ka- eh, eh, eh, nau'in bar ne za ka sayar da za ka dole ka canza shi da nau'in rabi'a dole ya zama to mithlan bi mithl ko haka kaida annabi sallallahu alaihi wasallam tace amma sai aka hana ka sayar da rutab bil bushr bit tamr saboda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayan qusur rutab idza jaffa idan ya bushe yana tawaya yace eh yace fala idan shi yasa suka ce a a suka faɗi ka'ida a a menene a a- a- wato adam- a- adamul yaqini alal mithliya ka tahaqquqil a, ka tahaqquqil menene namun ta- eh Eh, yawa eh, kal ilmi bit tafadul ahsant kwarai adamul ta wato adamul ilmi bil mithliya kal ilmi bit tafadul aljahlu bil mithliya kal ilmi bit tafadul jahilcin cewa an samu daidaituwa kamar ka tabbatar da kan cewa ɗaya ya fi ɗaya ne ko tunda ka san ba za su daidaita ba kwano ɗaya na busasshen dabino ba zai daidai da kwano ɗaya na rufa ba ka tabbatar ɗaya ka tabbatar an samu tafadul to an samu ribar fadl kenan to amma sai aka yi ruhu kun ga wannan ka'ida ce ka'ida ce muzabana ba ta halatta ba ta kowane hali mutlaqan to amma sai aka yi ruhsa fil araya ya zuwa ga wusiki guda biyar ya halatta a yi wato mutumin da yake yana da- da yana da busasshen dabino na bara shi bai yi noma ba ko ba shi da kudin da zai sai sabon dabino lokacin da sabon dabino ya zo kowa yana sha'awar ya ci waɗansu wanda ba su yi ba ba su yi noman ba ko ba su da kuɗi da za su je su saya don lokacin nan babu kuɗi sosai a hannun mutane saboda ka tsohon dabinon su za su ɗauko su je su bayar ga mai gona sai a yanko musu daga kan bishiya a ba su wannan su ci Hmm. sai ya zama to sun samu su ma sun ci mai daɗi to kaga wannan haja ce aiko bukata ce ba larura ba ce tunda suna da abincinsu haja ce saboda kawai in aka ce wannan abincin za su ci ba za su ci sabo ba akwai takura a gare su sai aka halatta musu bai'ul araya sai ka zo da wusuki guda biyar sai ai harsu sai ai kardado a ce wusukinka guda biyar shine kamar zangarniya goma ta wannan dabina sai a yanko maka sai a baka shi kuma sai ya dauki tsohon dabina to kaga ai an tabbatar da tafadul riba ta shiga amma sai aka fitar da wannan anil asl bai'ul araya kaga mustafnan min al asl kaga wannan rufsa ce rufsa ce saboda me saboda haja lil udhr wanda ko- kuma kun ga daga wannan muka wannan ya nuna mana ko da yake ma daga sauran misalan masu ma sun bayyana amma wani yana ɗaya daga cikin misalin da ya nuna kan cewa uzuri zai iya zamantowa alamar ala mustawar darura kamar aklul maita cin almaita kun ga uzuri ne amma mustawansa darura ne saboda tsare rai ko kuma zai iya zamantowa a mustawal haja wannan na kama a raya mustawal haja ne saboda raf'ul haraj ne idan ka samu wannan cin wannan ba wai larura ba ne amma za a sauƙaƙa maka za a yi maka tausi'a za a yi maka raf'ul haraj za a ɗauke maka takura saboda haka al'uzur Ah, ya kamata ku ah, ah, mu mu kayyada wannan al'udur ina zai iya zamantowa sawa'un lidarura al'udur ala mustawa darura ko ala mustawa haja amma ala mustawa takmiliyat uzuri yana zuwa za a kira shi uzur za ku iya suranta wani far'i a wannan wanda aka yi ruksa kuma mustawansa mustawan a Allah tahsin Allahumma illa mu ce abin nan halaccin istijmar maimakon jam'i tsakanin istijmar da istinja ko tunda mun ce mustawa ne guda biyu al'aula mutum ya jam'i tsakanin istijmar da istinja sannan bayan shi istinja sannan istijmar to za mu iya cewa wannan ma zai zai iya zama tuwa ruksa ka bar jam'in ya zuwa ga ta ana babu nassi ma da ya ce a yi jam'i Allahumma illa in mun ɗauki sababin nuzul na wannan ayar wa- a- a- na na a- kunna nutbi'u a- kunna nutbi'u al-hijarata al-ma amma an ce hadisin bai inganta ba Mm. sai dai kawai mu- za mu iya ɗauka mumkin al-istijma maimakon al-istinja tunda al-istinja rabon a- a- abin nan ɗinsa ya zo a cikin shari'a a cikin alkur'ani na shi wannan ya inganta na sababin nuzul na istinja na ahlul na ahlul quba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin aka ce wannan istinja ne ko to kaga wannan ya nuna kan cewa mustahabbi ne istinja to amma sai aka yi rukhsa yayin da ya zama to kan cewa ba za a samu ruwan da za a yi istinja ba ya zuwa ga ai istijmar to kaga wannan ala mustawal mustawar tahsiniyat ne ba mustawar daruriyat ba na'am wannan bai da amaya ko da ba shi za ka yi ba ko siyarwa za ka yi ya ya- ahsant wannan kayi tambaya mai muhimmanci sauran minti biyu bai'ul araya asalin araya kamar yadda ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa rahasa fil fil araya ya'kulu ahluha tamra ya'kuluha ahluha ah, tamran a a a, rutaban kai da mutanen za su ci shi rutaban asali dan a ci ne asali dan a ci ne to hal yuqas cin sa akan ga- akan wanin sa daga surar uzurin to wannan shine zamu zo matsalar ban sani ba ko zai kawo ta shine qiyas ala ruksa ma kharaja an shi yasa da suke faɗa kan cewa duk abin da aka fitar da shi daga cikin asali to ba za ka yi kiyasin sa ba domin kai kiyasin nasa sai ya zama to kan cewa asalin ka'idar ta rushe Mm. yanzu kaga in ka halatta ma mutane kaci tunda an ce wannan wanda za a ci ne to idan ka ce hatta wanda ma yake zai yi ciniki shi ma zai iya yi Mm, to kaga ka fitar da ruksar daga asalinta na raf'ul haraj Mm. kuma ya danganta ma dai tukuna akwai asali wanda yake ban sani ba ko annan zai kawo su ko kuma sai a babu taksis a wato akan alkiyas anar ruhas Uh, su shekul islam suna ganin za a iya yi amma mazhabar malikiya da sauransu shine ba a kiyasi akan ruksa na to bari mu tsaya ko don mu kai karshen baitin to na alaikun salam
climate change adaptation wannan karatun da aka yi Eh, kusan wani nsd da tafi na da na gaba yanzu na ga akwai wanda kamar yanzu sun yi shuka eh, sai kasar wurin su ba ta ba su albarka mai yawa wani abin da suka so su samu eh, to a rubu ko suna da masara ko wanda kuma ko sun shuka green ne Mm.
ita kawai daka ta ake a ci da Mm.
sauransu mm, suka yi shekar juna wannan ya bayar da wani kaso a bashi wancan a hakan kuma wasu sukan ba da nasu na bane su kai tsohon su je su siya
a idan idan idan already za a auna shi kuma ya riga ya bushe ya riga ya zamanto masara shikenan amma idan a cikin zangarniya ne bai riga ya gama bushewa ba to ba za a yi cinikinsa haka ba Eh, domin ba za a yi cinikinsa da da da da wanda yake tsoho ba da wanda yake busasshe ba domin ba za a samu mis- ba ba za a samu misliya ba ita yawanci green melt don kawai a dafa a cile yawanci a cikin wannan din a cikin abin nan zangarniyar take sai a sayar da ita da Eh, sai su- yawanci canji suke eh, sai a canza ta da masara wacce take casasshiya Eh, to shine wannan zai iya shiga cikin bai'ul araya to shi ma sai a kayyade shi da kamsa ta ausu usuki biyar shine makado galibi wanda suna ana suna da akari da kamar mutum yanzu yana son kamar ɗanyen masara kamar goyo goma Ah, to suna ƙayyada shi da in ta yi kyau wajen goyo goma Mm.
na bari shi zai iya bari kamar kwano ɗaya ko rabin kwano mm, to sai ya bada sa'i ɗaya ke mm, sai sai ya bada sa'i ɗaya na bushashiya shi kuma a bashi kamar wannan goyo goma ɗin na Mm.
ɗanya domin yana da sha'awa ya dafa ya wajen ciyarsa mm, to sun galibi manoman suna da kiyasi mm.
kamar dari suna shine khars kardado din ai shine eh suna suna da jinsi mm, galibi duk goyo inda ya yi kyau suna kayyade shi zai in an koda ta gudu zai iya kai gidari kaza to sai Mm.
wannan yawanci suna yin eh shine ai in dai in dai da abin da yake masa inda kuɗi ne babu laifi komai yawansa a saya amma idan ba da kuɗi ba ne inda jinsin na- in- in- inda- in- inda jinsin abin ne a- a- a- aka ɗauki ka- ka'idar araya dole a ƙayyade da da da- da- da mikidarin da aka faɗa eh a wuski na na- na zuwa fa sani to sulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am ah, al'araya kamar yadda muka ce din irin wannan wadda surar da marwan ya kawo za a iya yin ta wajen jin- wa- wajen ah, masara din sai ya zamanto ita masarar da take cikin da take tare da totuwarta a canza ta da masarar da take busasshiya da kardado da hars amma da sharaɗin an yi ne don a ci Mm, kuma mikidarin iyakansa hamsa ta auso mikidarin a wusuki biyar wusuki biyar sa- eh, eh? kwano 600 kenan eh sa'i 600 mm, a nisabin zakka kar ya wuce haka nisabi 300 kai 300 eh 300 eh 300 alwusq 60 sa'an na'am to ba zai wuce haka ba ba zai wuce haka ba fi ma duna khamsati awsuq aw fi khamsati awsuq kuma dole sharaɗin sai dai shi za a yi sai dai indan ne in ba da- amma ba dan ciniki ba wannan a- in dan ciniki ne in dan ciniki ne wannan kuma mahallu bahas ba zan iya fatawa akai ba sai mun ga abin da fuqaha suka ce eh ba sani ba amma dai bisa ka'idar ka'idar ma kharaja anil asl fa ghayruhu alayhi ya- la yanqas to bai kamata sai a za a tsaya ne akan abin da za a ci tunda ciniki wani abu ne kari akan wannan hajar ciniki daban da hajar abin da za a ci
gaskiya na cinikin ya dan fiya a sai ta makarar kalla kuma ita wannan masarar da take cikin kwakwan ana yawan cin ta a wajejen suka domin masara mai da wani a wajen ciniki nan ba a siyan masara amma gaskiya gaskiya kan in ka duba miqdarin ma yani miqdarin kamsu ta ausuk kwano 100 kwano 300 in ma ci za a yi da yawa da yawa yanzu ko dabino ne rutab kwano 300 wanda za a ci wani irin gida ne mutum zai ci wani saboda haka watakila wannan kaidin da aka ce ya akulu akluha ahluha ya akuluha aklu ahluha da- abin ka'ida ce da ta fita makharajar gal saboda haka dai kawai mutlak an ce dai in dai hamsu ta ausuk ne wato an yi ruksa a kai ta babin araya sai a ɗauke shi haka ne amma duk da haka dai yana da kyau dai a yana da kyau watakila a a a- a duba babin araya din a cikin eh, wannan bari mu ga wannan kawani na ibn juzai na'am ajamza
malamin tambayar da yake shi ne eh wannan gaba ɗin akwai mutanen da kamar a ƙauye eh wani hatsinsa zai kare eh to kuma akwai waɗanda su kuma wanda su shi ne kamfini mm yana da kalar irin wannan kamar dawa ko masara mm to sai wannan wannan hatsin ya kare ya je wajen wanda yake da shi mm sai ya ce ba shi buhu da mm misali Mm.
a kuma dawa Mm.
amma da kaka zai dawo masu da shi mm shi kuma mene ne shi
ai babu laifi ai wannan bashi ne bashi ne sun yadda eh malam ya yarda wa juna malam akwai yadda malam din shi ya faɗa wannan eh a ƙauyen suna yi amma falle suke ce masa falle me mutum zai ba da buhu za za za a ba shi buhu ɗaya zai dawo da buhu biyu. a wani suke yi a aibanci a gwamnati
in dai bi shart ne in dai bi shart ne in dai da sharadi ne riba ne dan ribawi ne mislan bi misl Eh, mislan bi misl kamar mutum ya je ya karbi naira goma ne ya ce an yi albashi zai bada naira ashirin ko shine fallan
akwai na ce msc na akan climate change adaptation eh eh duk wannan kaso kasan akwai wanda saboda shi wancan ba eh, amfanin gonar shi bai kai inda ya kawo ba Hmm.
za su ɗauka su ba shi suna kiran shi hannun ceto okay a wannan ba komai ai ba zai bayar wato duk abin da yake duk abin da yake babin ma'arufi ne shari'a ta so shi da yawa akwai wani fatawa da aka yi shekarun jiya wani ne wai yayi ya je ya sa ya je ya sa buhu 30 ya noma na shinkafa amma da ya tashi girbi buhu 40 ya samu saboda haka sai ya ce zai zai ba zai yi zakka ba tunda in yayi zamiya abin da ya saura buhu goma ne buhu goma kuma babu zakka a ciki eh buhu talatin ya fitar da buhu talatin nasa da ya shuka eh arba'in da ya samu goma shi ne na Allah saboda haka shi ne zai fitar da to bari a a gurguje bari mu kuji wannan istidradi ne amma kuma tun da zaman karatu muke yi abin mu. a karanta mana a cikin wannan a cikin alkafi fi fiqh ahli al-madina na ibn abdul bar
والرعاية na'am babul araya والرعاية مستثنى من المزاولة ita bai'ul a cinikin araya istisna'i ne daga cinikin muzabana kamar yadda na yi muku bayani
بسنة وهي جائزة bi sun a- a- ta tabbata da sunna kuma halal ce في جميع الثمار a cikin dukkanin wato ka amfanin gona ومعنى العراية
na'am ومعنى العراية abinda ake nufi da al'araya أن يهب الرجل رجلا ثمرة an أن يهب الرجل رجلا ثمرة نخلة wato mutum ya bama wani mutum kyautan a, samarun nakhla abinda dabino eh, ya'yan- wa- wato 'ya'yan itatun wato dabinan da ya fi- da da da ya noma shi wato a a- a- akan itacen dabinansa
أو نخلة ko kuma wato itatuwan dabino da da yawa أو ثمرة شجرة ko kuma ya bashi abunda wato 'ya'yan itatuwa suka a- a- abunda aka samu daga bishiya na 'ya'yan itatuwa أو شجرة ko kuma bishiyoyi masu yawa kenan من التين والزيتون na ɓaure da zaitun
أو حديقة من العنب ko kuma a wato a rumbu a abin nan lambu na inibi فيقربها sai ya karba
فيقربها المطعم
eh, to wanda ya al- eh?
المعطي almoti wanda ya bayar
ثم يريد المعطي شراء تلك الثمرة ka ka wannan karanta daga ciki ثم يريد المعطي شراء تلك الثمرة sannan shi wanda ya bayar da 'yan itatuwan ya zama to yana so kuma ya saya daga wajen wanda ya bawa li'anna aslaha li'anna lahu aslaha saboda asalin wato shine bishiyar da 'yan itatuwan suka fito a ciki yana da shi faja'izun lahu shira'uha dhalika al'am bi kharsiha tamran to ya halatta ya sayi wannan abin da ya bayar da abin da ya karda da za abin da za a yi karda dan sa na wato at-tamr wato sai ya zamanto abin da ya bashi din maimakon ya bashi wannan rutab din sai ya dauki idarinsa na busasshen dabino sai ya bashi ila aljudab idza kana alkhars khamsata awsuq fadun wa ahabbu ilayna an yakuna khars alariya duna khamsata awsuq mu a wajen mu abin da yafi ya zamanto bai kai khamsata awsuq ba fa in waqa fi khamsati awsuq maba in ya afko a cikin in ya cika wusuki guda biyar din za ana tabbatar da shi walam yufsah ba za a bashi ba ba za a bata shi ba wa min ashabina man yafsahuhu fil khamsati awsuq daga cikin malaman mu na matabar malik akwai wanda yake bata a raya in ya kai wusuki biyar walam yafsahu fi duna khamsati awsuq amma bai bata shi ba in bai kai du- eh, wusuki biyar ba li'annahu al-yaqinu fi dhalik wa mu wannan shine yaqini لشك داود لشك داود ناقل الحديث في خمسة أوسط أو دون خمسة أوسط saboda داود ابن أبي هند wanda ya ruwaito hadisin yayi shakka خمسة أوسط aka ce ko duna خمسة أوسط wa aslu dalika muzabana asalin wannan ciniki muzabana ne manhiyun anha wanda aka ba wanda an hana shi fala yustabahu minha illa mastufiyatir rukhsatu fihi dan haka ba za a halatta shi ba sai abinda ruksa ta cika a cikin sa wa ja'izun an yu'arri an yu'ri ar-rajul ma sha'a min thamri an-nakhli wash-shajar Ah, ya halatta mutum ya ba mutum abin da ya so na 'ya'yan itatuwar bishiyar ah, dabino ko kuma bishiyoyin 'ya'yan itatuwar bishiyoyi wala ya juzu bai ul'ariya hatta ya budu salahuha amma in aka bayar bai halatta a ciki a yi cinikinta ba har sai wato ah, nunarta ta bayyana fa idza bada salahuha jaza bai uha bidda naniri wadda rahi idan ah, idan ta idan budu salah ya bayyana za a iya sayar da ita wannan surata kenan a wajen malikiya ba haka take ba a wajen alhanabila kan wani lokaci wayannan masail din yan ajinmu lokacin da muke karatu suna cewa ba zan koma najeriya ba sai na zama hambali saboda fiqhul hanabila muka karanta fiqhul hanabila muka karanta ta da malamin mu Sheikh Muhammad al-Muqtar almuhim kan lokaci ya kure muka zo darasi a tsun an jima insha Allah za mu yi magana.
wannan sifar da wannan aga kamar akwai al'audu alal hiba a an ce shi wallazi wa haba hada eh
ko kuma zai sayi sai ya saya ba Mm, wato ya bashi sabon dabinan da yake kan bishiya amma maimakon ya maimakon maimakon ya zamanto cewar ya a ya maimakon ya zamanto cewar ya shiga cikin takurar ne kyale shi ya rinka shigowa yana shira sai ce maimakon wannan bari in baka bari in baka tamro Mm. sun bayyana surar malikiya sun bayyana surar amma yanda ya zo a cikin hadithin yanda suka ce ya akuluha ahluha tamran ya akuluha wa rahasa fil araya bari ga hadisin nan yanda yake
hadisi da likita al'adu da a ai wannan ba auda bane a cikin ciniki ai sai sai ko kana so ka kamanta kamar na sayyidina Umar da ya bayar da wajen kyautar wannan dokin da ya ga kuma za a sayar da shi yazo yana so ya saya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya saye shi ko shi kake gani haka ko Mm.
kalbi ya umma ala eh sayi shi din ne wannan hadisin sai kawo na'am an hadisin sahal ibn abi hathma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ن- نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في الأرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا نعم يأكلها أهلها رطبا تو to kaga wannan ya nuna kan cewar akasin yadda ah, yadda aka faɗa za a ba mutane su rubab din suke so su ci ba tamar ba na'am hadisin da ya ce mm, mm.
yana nufin sai in cin za su yi amma kamar magana da ɗan uwa ya ɗaru in eh shi din ne amma a- abin nan ku bari da Allah wannan matsala ce gaskiya wanda yake ya kamata din mu duba ta Ah, ya ya kawo matsala muhimmiya amma gaskiya ba zan ah, kada mu dauki hadisin ya zama dan wannan qaid ne to amma kun san qaid ba kowane qaid ne ake daukar masa mafhum ba Eh, akwai qaidin da yake yana fita makharajin galib idan galibi dama rutsatsin dan a ci ne ah, to ba la mafhuma lahu saboda haka da ci da sayarwa duk zai zama to babi daya to dole sai mun koma mun gama ganganun fuqaha sannan na
وقول المؤلف القانون da fadin ma- fadin malam da yace qamin imtina'uhu qamin نعم دعاة لقوله أصل na'ati ne ga asl min aslin qamin نعم وقوله مطلق امتناعه قبيل fadin sa kuma da yace bi mutlaqin imtina'uhu qamin بمعنى جهيل ja- wato ma'ana qamin dinnan jadirun نعم وتقريره wato a fassarar shine نعم ما خرج من أصل abinda duk ya fita daga cikin ka'ida ta as- eh, ka'ida wato abu shine al-asl ka'ida kenan abinda ya fita daga asali جدير بامتناع ذلك to ya cancanci wato a a hannuwar wannan المخرج wannan wanda aka fitar da shi din لو لم يخرجه الشر inda ba dan shari'a ne ta- da a ce shari'a ba ta fitar da shi ba
ومراده
abinda kuma yake nufi da al-itlaq بالإطلاق سواء كان إخراج الإبل شر daidai ne ko da fitarwar saboda uzuri ne mai- na tsanani ko ba uzuri na tsanani ba الإبل شر uzuri wanda yake mai tsanani خوف الموت إلا كما رو- يأكل الميتة kamar tsoron mutuwa idan bai ci nushe ba والعقوبة بالشر uzuri kuma wanda yake ba mai wahala ba كالسلام kamar sa- cinikin salami وضرب الدية da kuma dora diya akan al'aqila ونحو ذلك da makamancin wannan Ehe, wato a wa rubbama taji lima ukhrija min aslin a qamin bi mutlaqin bi mutlaqin imtina'uhu wato wani lokaci duk wannan duk bayani na al-asl ne sau da yawa ruksa tana zuwa ga abin da aka fitar da shi daga asali wanda wato ya cancanta ya cancanta a hana shi hannuwa da dukkan uzuri bi mutlakan shine bi al-itlaq wato shine abin da yake in ka'ida ya kamata a ce an haramta wannan abin ta kowace fuska to sai a fitar da shi daga cikin wannan asalin da ya hana shi shine ma kharaja anil asl din shine yace ay annar rukhsa qad tutlaqu ala mustuthniya min aslin kulli rukhsa akan ba ta ma'anar abin da ake fitar da shi ake toge shi daga asali kulli yaktabil man'a mutlaqan wanda yake hukunta a ce an hana shi mutlaqan ai sawa'an akana li udhrin shaqin am la wato koda da uzuri ne na wahala ko ba na wahala ba kasalami wa darbi diyati ala al-aqila wal qiradi wal musaqati wa bai'il ariya wa nahwi dhalik qala al hulul wato duk wannan kun ga fitar da su akai daga ka'ida mun ga yadda as-salam daga wace ka'ida aka fitar da salam eh bai'ul majhul bai'ul majhul ko ko kuma bai'u ma la tamlik eh la tabi ma la tamlik ko aka sai aka togace cinikin salam saboda kaga salam kharaja anil asl saboda al aslul kulli al muqtadi bil man'i shine bai'ul majhul da kuma bai'u ma la tamlik aha to mu dauki darbu diyati al aqila wani asali ne wala taziru waziratun wizra ukhra to al qirab cinikin qirab eh mudaraba shi ma an fitar da shi ne daga asal wani asali ne aka to aka fitar da shi a kusanci yadda cinikin qirar yake aiko ka ba mu mutum kuɗi ya je ya juya ribar tsakaninku an fitar da shi daga asal a'a ku yi tunani ku gani a cikin fiqhul mu'amalat me aka togace a cikin cinikin qira wani asali ne na'am ina akwai mubadalatul iwadain a ciki kana da kuɗi sai ka bamu mutum ka ce ka je ka juya in yace maka menene ka sona sai ka ce a'a abin da duk aka samu sai mu raba to in ba a samu ba fa in ba a samu ba suke nan kayi asarar wahalarka ni kuma na yi asarar cewa na bada kuɗi na ga wanda bai iya ba na'am a'a bai ulgarar daga bai ulgarar bai ulgarar ne don baka san ko za a samu ko ba za a samu ba daga bai ulgarar da kuma ijara bi majhul ka ɗauke shi aiki ijara yake maka amma da majhul ka'idar ijara an ka ɗauki mutum aiki ka gaya masa ladansa amma wani ba gaya masa ladansa ba sau da ka yi ijara bi majhul duk aka istisna'insa daga wannan asal din ko gani haka al-musaqas yace kuma al-musaqa an san an san cinikin musaqa eh ka zo ka ba da gonarka ka ce ka rinka ban ruwa abinda ya fito za mu raba shi ma kuma kamar qirab ne shi ma ijara ce bi majhul ijara ce bi majhul kuma akwai gharar bai'ul araya mun ce shi ma mustafna min al-asl menene asal al-muzabana ahsantu to wa nahwu dhalik to da shine duk wannan ma'anar sa kenan wa rubbama taji lima ukhrija min aslin bi muntaliq bi mutlaqin tina'uhu qamin na'am to mun kare yanzu zamu shiga wani mabhasin shine a wato wannan yawanci wannan duk za mu shiga mantik ne al'ilmu wadzannu wa shakku da sauransu na ganin sai mu tsaya ana ko da yake a yanzu lokacin sallah ya canza amma na ganin nan gaba ce da ya kamata mu tsaya sai dai kuma amma ba komai mu karanta mu karanta
وما به من خبر موصول بنظر
بنظر بنظر صح هو الدليل وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل الدليل اصطلاح malaman usul shine ma bihi lil khabar al wusul abinda ake samun al wusul ila al khabar abinda ake samun cimma wato kaiwa shine tsani da yake kaiwa ya zuwa ga abinda za ka gaskata ko ka karyata bi nazarin saha da sahihun nazar annabar anan yana nufin wato attafakkur attafkir zai zo ma'anar menene annabar da tunani wanda yake ingantacce wato duk abinda za ka yi amfani da kwakwalwarka da tunani ingantacce ka cimma sanin abin da yake za ka ce wannan gaskiya ne ko wannan ba gaskiya ba ne wannan shine ake ce madali na'am yana nufin cewa dalili a cikin istilahin malaman usul shine abinda abinda za a iya kaiwa da ingantaccen tunani ingantaccen wato tsokaci a cikinsa ila matlubin khabari abinda wato ya zuwa ga abin nema na khabari na labari alhabar shine abin da yake za a ce masa sahihun za a iya ce masa gaskiya ne ko karya abinda da suka ce yumkinu ma yumkinu tawassul ay yumkinu dinnan ana fahimta daga gare shi wato a kira shi dalili ko da ba a yi nazar din ba wato ba wai sai lalle ma yumkin zai iya yiwuwa don ta yiwu wanda zai yi din bai yi ba amma in dai za a iya yin to dalili ne ko mai kafa dalilin ya zo ya yi amfani da shi ko bai yi ba dalilin ne inda ka ce kwa nazar din ne duban ne to idan mai yin duban bai yi duban ba ba ba dalilin ba ne kenan bayan kuma abin ba haka yake ba kamar logic logic ne ai yawa a ga tsimanta eh logic ne na'am
أولا من ذلك العبارة fal ibaratu bil imkan la bil itlaq fal ibratu bil imkan dan haka abin lura bil imkan da yiwuwar la bil itlaq ba wai da a sake shi babu kaidi ba والمراد بالخبر da abin da yake nufi kuma da yace al matlubul khabari abin nema aha ما يتضمن نسبة خبرية abinda ake abinda ya kunshi nisba ta labari a nasabta labari a gare shi كجملة kamar jumla fi'iliya a ce qama fula a ce qama fulan kaga abinda zai tabbatar da kan cewar wannan ka gaskata shi shine ka tabbatar akwai qiyam kuma ka tabbatar akwai fulan din kuma ka tabbatar cewar qiyam din daga fulan ne Eh. ko kuma ismiya ko kuma jumla ismiya kamar ka shi ma ka ce zaidun qa'id
واحترز بجملة خبرية ya taugace da wannan fadarsa daga abin da yake isnadi ba khabari ba ba abin da yake bayar da labari ba فإن الموصل إلى غير الخبري domin almusil ila ghairil khabari wanda yake kaiwa ya zuwa ga abin da yake ba labari ba babu nisba a ciki هو المعروف shine alma'rufu bil mu'arrifat shine ake cewa almu'arrifat wa hiya alhudud alhudud war rasm abin war rusum yanzu kamar in aka ce in aka ce maka kayi ta'arifin ash-shamsu hmm? ash-shamsu kaga wannan ba dalili bane hmm? wannan ba dalil bane tunda babu wata nisba da zaka yi rana shi wannan shi za a ce mata haddi amma in aka ce maka rana tana da haske haga wannan isnadi ne to wannan hukunci ne kai to tabbatar da wannan shine dalili amma tabbatar da ma'ana ita kanta ranar ko tabbatar da ma'ana haske wannan rasum ne had ne ko rasum amma ad-dalil yana tabbatar da nisba ne
النظر يأتي له تعريفه
والنظر شي كما النظر إنن دا aka ce ma yumkin ma yumkin tawassul bi sahihi nazar fihi an-nazar innan tunani sai yati ta yati lahu ta'rifuhu ta'rifin sa zai zo
واحترز بقول صح ya togace da fadin sa sahha من الفاسد daga wato daga wato al-fasid an-nazar al-fasid tunani za- wato bincike da kuma tunani wanda yake fasidi ba ingantacce ba إذ لا يمكن التوصل به إلى المعنى domin ba zai yiwu a yi tawassuli a kai ya zuwa ga abin nema da shi ba Um, gurbataccen tunani wato ba zai kai ka zuwa ga manufarka ba
والدليل باللغة shi kuma dalil a lugha فقير fa'ilun bi ma'ana fa'il min ad-dilala an ɗauko shi daga ad-dilala وهي wa hiya al-irshad shine shiryarwa
اصطلاحا a istilahi shine فهم أمر shine fahimtar amari al'amari daga wani al'amarin أو كون أمر bi haythu yufhamu minhu amru ko kuma kasancewar a yanda za a iya fahimtar wani abu ne daga gare shi Fuhum- fuhima aw lam yufham an fahimta ko ba a fahimta ba in baka fahimta ba wannan naka ne amma dai in za a iya fahimta to wannan wato abin nan ne a wannan a dalil ne inda za a iya fahimta kasancewar kai baka fahimta ba kai ne baka fahimci dalilin ba wannan ba zai fitar da shi daga dalilin ba
ولا يكون الدليل إلا الأصولي dalili a wajen malaman usul baya kasancewa إلا مركب dole ya zamanto akwai tarkibi yani sai an samu rasum sannan a samu nisba sannan a iya samun a sannan a iya kai mai zuwa ga hukunci da shi
والنظر المقصود wan nazarul musilu min fikrin ila dhannin bi hukmin aw li ilmin musjala abinda ake nufi da wan nazar abinda ake nufi ma an nazar al musilu shine abinda yake isarwa min fikrin daga tunani ila dhannin ya zuwa ga zato adhan shine a- abinda yake mafi rinjaye daga al ihtimalat Mm, la- mafi rinjaye akan fuskoki na abu to domin a abu zai zamanto ba shi da wata fuska in ba fuska guda ɗaya ba shine ilimi Mm. ba shi da wata fuska in ba fuska guda ɗaya ba shine ilimi kamar ka ga abu Mm, ka ce hazihi ka'aba kaga ka'aba wannan ilimi ne ko to wannan ba shi da wani ihtimal amma idan wani ya zo ya ce maka ya ga ka'aba to wannan ta yiwu ka'abar ya gani ta yiwu ba ka'abar ya gani ba ta yiwu makaryaci ne ta yiwu mai gaskiya ne ta yiwu mai yawan mantuwa ne to abin da yake za- zai rinjayar da cewa gaskiya ya faɗa to wannan zan ne ba zai yi ka sami ilimi daga maganarsa shi shi kaɗai ba domin duk gaskiyarsa zai iya kuskure saboda ka abinda zai iya gaya maka zan ne idan kuma kasancewar a to gashi nan dai tsaka-tsaki to wannan shak kenan in kuma yarin jayar da gare ka kan cewa ai ka san shi abin nan abin nan a ba fiƙa ba ne labarinsa kullum in ya zo kusan casa'in bisa ɗari ƙarya ne da ka ce to haka dai suka ce masu tatsuniya sun faɗa to wannan waham ne Eh. sannan in kuma ka tabbatar da kan cewa ba haka ba ne sai ya zama to shine aljahal to annabar abin da ake nufi da annabar shine dukkan wato a- a- abin da yake kaiwa na tunani ya zuwa ga abban bi hukumin da tabbatar da hukunci auli ilmin ko kuma da ilimi musjala mutlaqan ai wato sawa'un kana ilmu bizat aw bin nisba ta kowace fuska to wannan nazar ne saboda kaga nazar zai iya shiga cikin nisba zai iya shiga cikin rasm zai iya shiga cikin ta'rifin abubuwa kamar da zai iya shiga cikin hukunci
يعني أن النظر wato yana nufin cewa annabar shi nazar shi tunani fil ahkam a cikin hukunce hukunce هو الفكر المؤدي إلى علم أو ظن shine duk shine tunani da yake kaiwa ya zuwa ga ilimi ko zato
فإن كانت المقدمات يقينية idan aka abinda aka abinda aka shimfida na tunanin yaqini ne أفاد العلم to sai ya tabbatar da ilimi in abinda ka shimfida yaqini ne kamar ka ce in ka ce zaidun qa'im ka tabbatar da wannan zaid ne yaqini ne hada zaidun ta'rifin ka yaqini ne rasum ɗinka yaqini ne kuma ka tabbatar da ma'anar qiyam kuma ka tabbatar da nisbar nan tsakaninsu to wannan zai baka yaƙini tunda muƙaddimar yaƙini ce ilimin hadisi to ilimin eh kamar ilimin hadith yani idan ka ce ga sharuɗan ingancin had- ga sharuɗan hadith mutawatir kai rattaba duk ka same su ga baki daya to wannan zai to kaga wannan nazar din da zaka kai ya zuwa ga sanin cewa wannan mutawatir ne ka tattara hanyoyin hadisin kuma ka sanya dishari din suka cika to wannan su ne muqaddimat sun zama to yaqini babu shakka a ciki to sai ba da fa'idar al-ilm
وإن كانت ظنية idan kwa zanniya ce a fadar zan sai ba da fa'idar zato mai rinjaye
والفكر shi kuma al-fikru حركة النظر abin da ake nufi da alfikir tunani harakatun nafs motsin rai motsin zuciya fil ma'qulat a cikin abubuwan da yake ake hankaltarsa shine annaba أما amma amma harakatun nafs fil mahsusat amma t- wato motsin tunani a cikin almahsusat a cikin abin da yake ba tunanin su ake ba abin da ake ganin su ne to wannan tahyil ne Mm, kamar a ka- kamar ka tsaya kana tunanin daɗin tuffa kana tunanin kyan mace kana tunanin kyan gida Mm, ka- kamar ina ma'amun ina ma'amun Eh, kamar tunaninku wajen- wajen zanen gida wannan imagination ne Mm, ta hayyul kenan amma ka tsaya kana tunani akan al-maqulat Mm, kana tunanin a me zai faru idan abu yayi tafiya mai- idan abu yayi tafiya da saurin da saurin haske ko kuma a zai iya yiwuwa a ce mutum shi ya kansa yaya a tunani akan a sifofin Allah wannan duk a cikin ma'akulat ne harakatun nafs fil ma'akulat to wannan shine alfikir afala ta tafakkaru wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard kaga ba ce wa yatakhayyaluna ba dan ba wannan da wato at-tafakkur ya fi takhayyul saboda haka abubuwan da masu falsafa da masu physics da masu lissafi suke yi duk wannan tafakkur ne amma abubuwan da masu kamar abin da masu zane masu waka idan mutum zai yi abubuwa masu tsara labari wannan tahayyul ne daga wani lokaci akwai wani akwai zai ga waɗansu lokaci waɗansu yara suna da irin tahayyul wani lokaci fa muna zaune kun san abin da ya faɗu jiya sai ka ji yaro ya tsaro maka labari kamar an yi abu bayan ba a yi ba ta wannan tahayyul ne tahayyul ne na'am da famin famin a cikin faɗinsa da ya ce min ƙaunihi min fikirin daga tunani min dinnan ta bayaniya ce wa nazarar musulu min fikirin min dinnan min ce bayaniya ba tab'idiyya ba bayyana tulmusil ta bayyana abin da yake kaiwa wa huwa alfikir shine harakatun nafsi ne tunani kamar faɗin Allah ta'ala kaune sanci dauda minal authan su ne wato gumaka min ɗin ba tab'idiyya ba ce ai hiyal authan wal authan ita hiyar rijis ita ce dauda faɗinsa kuma da ya ce auli ilmin ai awil musul li ilmi ko kuma mai kaiwa ya zuwa ga ilimi da ya ce kuma ya ce musjala abinda yake mutlakan abinda yake yana nufin mutlakan wato babu wani kaidi abinda yake nufi da al-itlaq daidai ne ko da ilimin bizatin da zati ne shine kamar ta'arifi ka san wani kaza ne aw bi nisba ko kuma nasabta nasabta kamar ka ce zaidun qa'im wannan nisba ce ka nasabta tsayuwa zuwa ga zaid ko kuma ka ce annaru muhriqa ka ka nasabta ihraq zuwa ga wuta ina ganin sai mu tsaya a nan ko sai mu tashi al-idrak sai ku haƙuri wannan wannan wannan mantiq ne amma usul eh eh amma wani aidu kun yi su wanda suka yi mantiq ai sun yi ta'arif wayannan ta'arifat basita ne na mantiq din ta'arifin dalil wal nazar wal ma'qul wal nazar wal fikr والمعقول والمحسوس نعم saboda menene saboda menene menene menene ta'rifin usul ta'rifin usul al-fiqh to العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها العلم بأصول الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية شيني فقه to ba kan ce min adillati ha ba to duk wannan ba kan dalil bane dalil shine yake mai zuwa ga ad-dalil inda aka za a yi magana dalil abu ne na kwakwalwa don kuma za a yi kwakwalwa to yanda kwakwalwa take tunani shine man da ka san yadda take yi